أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وما توفيقي إلا بالله اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل والله المستعان على ما تصفون آه bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yau muna sha ɗaya ga watan rajab an goma ga watan rajab hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da takwas ayin da arba'in da takwas ayin da arba'in da uku zance wanda ya daidai da tara ga watan tara tara ga watan biyu ko ko sha biyu sha biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya karatunmu na fa'idodin salata annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine halka ta arba'in da biyu kuma muna shafi na ɗari da sittin da biyu a muna karatu akan yadda salafus salih suke yin ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan an ambaci sunansa irin hali da suke shiga a imamu na imamu daril hijra imamu malik ibn anas radiyallahu an yana faɗa yace ja'a rajulun ila ibn al-musayyib wani mutum ya zo wajen wato sa'id ibn al-musayyabi fasa'alahu an hadithin sai tambaye shi dangane da wani hadisi wa huwa shi ai ibn al-musayyabi muttaji'un yana kwance yana kashin gide fajalata sai ya zauna wa haddathahu ya zauna ya zantar da shi wannan hadisi faqala ar-rajulu sai wannan mutum ai sa'il wannan mai tambaya sai ce wajittu nasu annaka lam tata'anna da baka wahala ba ai lam tata'ab da baka shawuya ba wa lam tatakallaf al'ana abil julus ba sai ka kallafa wa kanka wahala da zama ba kana kashin gidan ma ai da ba yi ka wani miƙe ba kawai da sai ka gaya mu ban yi nibin ka wahala ba shikenan faqala ibn al-musayyib sai ibn al-musayyib yace yace da shi karitu an uhaddithaka an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana muddaji'un naqi a ce na zantar da kai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhalin ni ina kwance saboda haka naqi haka dan haka shi yasa ka ga na miƙe to wannan duka na nuni da ladabi na bayin Allah dangane da wato zance na Annabi sallallahu alaihi wasallam an ba sunansa ko za su karantar da hadisansa alaihi salatu wassalam wa qala abdullahi ibn al-mubarak radiyallahu anhu Abdullahi ibn al-Mubarak Allah ƙara masa yadda yace kuntu inda Malikin na kasance wajen Imam Malik radiyallahu anhu Allah ƙara wa Imam Malik yadda amin wa huwa yuhaddithuna Imam Malik yana zantar da mu hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faladagatu aqrabun sai kunama ta, ta harbi Imam Malik 16 marratan sai da ta harbe shi so 16 wa huwa yatagayyaru launuhu kamar sa tana canjawa wa yasfarru yana yin wato yar'ani wala yaqdawa haditha rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma kuma bai yanke hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wa tafarraga anhu nas mutane suka tashi daga gurin shi daga ni sai shi wa qultu lahu sai nace da shi ya aba abdullahi ya baba abdullahi alkunyan imam malik kenan laqad ra'aytu minka al-yawma ajaban wallahi yau na ga wani abun mamaki daga gare ka qala na'am sai ce eh ladagatni aqrabun kunama ce take harbi ta harbe ni 16 marratan so 16 wa ana sabirun fi jami'i zalika amma duk da haka ina na hakurkurce na daure wa inna ma sabartu dahir dai abin da yasa na jure nayi haka ne ijlalan li hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda girmamawa ga zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan iya motsawa dan cizon kunama ba a alhalin ina karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka duk sanda kaji ana faɗan su imamu malik ba haka kawai ba ne yawa ba haka kawai ba ne Allah ya yi masa baiwa da girmama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam eh Allah ya mai baiwa da wannan jin nauyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan umarni na alqur'ani Allah ya wa imamu maliku baiwa da wannan ba wasa ba ba ba wasa yana wato azzama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutuka da gaske ah wala Allah wannan ne sababi yana daga cikin abin da yake Imam Malik baya taka takalmi a Madina kuma baya hawa abin hawa a Madina eh baya hawa ba zai iya sa ba zai iya taka kasar da Annabi sallallahu alaihi wasallam aka binne jikinsa madaukaki a cikin ya taka ta da da kofatan dabba ba ko kuma ya sa takalmi an bayyanta to kuma aljaza'u min jinsil amal shi sakamako Allah yana yin sa ta jinsin aiki so da haka duk a mazahibul arba'a din da shauran mazahib ba wanda ta bi ta sa shahara da karbuwa da babu eh saboda wato abinda Allah tabaraka wata'ala ya bashi na wannan sirri da ɗibi eh radiyallahu anhu wa qala ibn mahdi ibn mahdi yace in ka duba duka manyan daga cikin manyan shehu tijani radiyallahu anhu mazhabin imam malik ita yake yi idan aka je aka dauko littafin wato zuriya wato ahlul baitin nabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma al'alamul malikiya min ahalil bai haka nake tsammanin sunan littafi ne aka tara shi wanda ya tara manya-manyan malamai na malikiya amma sharifai zalla banda wanda ba sharifi ba yawwa sharifai zalla aka sa wanda ga su sharifai ne jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga su kuma manyan duwatsu ne a ilimi kuma ga su malikawa ne yawwa to in ka duba wannan littafi zaka ga maulan mushu tijani radiyallahu anhu abul abbas wa qala ibn mahdi a shehu tijani wa maliki ne an ware wasu masail wanda ina ga basu wuce guda goma ba wanda ya saba wa malikawa a cikin su a wannan na daga ciki mas'alan bawa sharifi zakka shashin malikawa suna ganin a ba sharifi zakka irin wannan lokaci da ba su da baitul mali amma shehu tijani bai yadda da wannan fatawan ba sharifi ba za a ba shi zakka ba ba za a ba shi zakka ba saboda me mene illar hana sharifai cin zakka saboda daudar mutane su kuma tsarkaka ne Allah ya tafiyar da dauda gabarinsu. To shi wuce jane ce dirran da zakka ta tashi daga daudan nan. To yake na a iya ba su, to shi ne za ta tashi daga dauda. Kaga ko ba rana kenan. Yawwa, a wato illar da a ce illar hana su zakka kasancewar ana ba su baitul mali ne ana ba su dukiyar baitul mali sai kuma aka daina ba su tuwala Allah sai a yi hukunci makamancin wannan amma illar hana su mana illa an ce illa dalili kenan dalilin hana su cin zakka shine an ce daudan mutane su kuma tsarkaka ne da haka to ta tashi daga daudar inda bata tashi ba to ba su ba an bayyana eh da mas'ala har da mas'alar waƙafi shi shehu tijjani radiyallahu anhu idan aka ce da Allah tabarmunmu na masallaci sun samu matsala muna neman taimako sai aka harado kuɗi na siyan tabarma sai aka sai tabarma sai aka samu canji sai a ce to ai da duman liman ma ya kamata a canza ta to da wani kuɗin ba da kuɗin tabarmar ba an fahimta e ba a sarrafa waƙafi daga wata daga abin da aka nemi wakafin a kansa zuwa wani abin daban a iya shi kawai yauwa in ya so in tabar mace dai a karo a tabar min a samu iya na rukunin tabar man nan shi za a siya haka inda wata illar to sai wata an bayyanta saboda haka shi bai yadda a canja wakafi daga abin da aka nemi wakafin kansa zuwa wani abin daban ba kudin ginin masallaci to a gina masallaci a karar da su a masallaci kawai an bayyanta eh ka ce kuma motar liman liman ba taya ko ba a siyo wa liman taya ko a siyo mai shinkafa ko na abokan ciwon eh duk yadda za a yi ba balle ma wai a rage a ci an lura ba wai baka rage ka ci ba ko ya raguwa ka ce wannan to gashi nan dan raguwa ne a sa aljihu ba haka ba a'a amma ya a aikin Allah akai wani aikin Allah da su ba wannan so da kamar shi da ke shewar radiyallahu anhu shi tijani ba ya riko da wato sauka al'amura misali a ce irin abu a rukusa din nan a rukas wanda zai zamo rukas din ba a da tabbas a kansu an saba wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza duka fahimta ce aka kawo to wanne ne aka yi haɗa a ciki wanda in an riƙe duk ba a ɓata ba an fahimta kamar matsalan shafa kai ko wasu ka ce haka wasu ka ce ɗaya bisa ukun kai in ya samu ruwa ba sadaka wasu ka ce a'a daga farkon kai zuwa ƙarshen ƙeya duka a shafe kai gaba ɗaya to shehu tijjani zai shafa kansa ne gaba ɗaya saboda in ya shafe dukan a cikin shafewa duka akwai haka akwai shafan kasu kaga duk dai rigima ya haɗe kai kuma da kai haka in shafa duka ne to kai kuma ba ka da an fahimta yau wato to misali kenan za ku ji ana cewa yana riko da itiyadi amma dai mazhabin imamu na imam malik yake biyar radiyallahu anhu wa qala ibn mahdi ibn mahdi yace mashaitu yawman ma'a malikin ila al-aqiqi na tafi da Imam Malik zuwa Aqiq fasa'altuhu an hadithin sai na tambayi Imam Malik akan wani hadisi wa qala li sai fanta harami kai sai Imam Malik ya daka min tsawa wa qala li yace da ni kuntu kunta fi aini ajalla min an tas'ala an hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni kam a guri na kaman ka fi ƙarfin ka tambayi hadisin manzala sallallahu muna tafi matsayinka ya wuce haka a gurina ni a ganin da nake maka wato ladabinka ya wuce a ce muna tafiya ka tambayi hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam a bari mu zauna mana sai mu tattauna matsala amma dai ba muna tafi a tambayi hadisi akan hanya ba wa qala mutarrib bin abdullahi to balle malam mutum kawai ana zaune ana ana hira a dandalin mai shayi ko ana musu ko musun bal ko musun siyasa kawai sai mutum ya sako maka ya sako hadisi ya ce zai zai magana a hadisi a bakin kwata ko a waye haka kawai ko ana cikin mota kawai ana tafiya ana wani zance kawai mutum ya kutso hadisi ana musu na'am eh shine fa'in a ce manzon Allah ya ce kaza ai shine hadisin ai an fahimta wannan duka ba ladabi a ciki a san irin guraren mutum kuma jahili ma bai san ma abin da zai magana na hadisin bai da alaka da maganar da da ake tun kana zo ka ji wannan kwama talar to ka kunna rediyo in yan siyasa suna wai dole siyasa Kano wai sai an sai an sai an yi damfara kowane takadari in ya shiga hira baki bai sani alo an bakin wofi bai san shi ba amma wai ya iya zo don ya kare gwarzansa sai ya ja aya sai ya ja hadisi ya ja bakin ba daidai ba ya fassara ba daidai ba dolen dole sai ya yi wannan shi ba a dole sai ya alakanta wai su kano dole wai sai an sai an yaudari mutane da da addini ku je ku yi siyasa ku amma batun ku zo ku ce wai shugaban kawai sai an ce sai an dangan an liƙa masa musulunci an liƙo wasu hadisai an ce wai na dole sai an ba wa shugaba kariya da hadisai da ayoyi don son zuciya wannan duka si baya ne a siyasa an bayyanta da kuma mutum ya sa kansa cikin masifa su 'yan baka ɗin nan da ake cewa yanzu kowane ɗan baka ya iya hadisi da aya a siyasa kuma a hirar siyasa kuma kan bawa mai gidansa kariya ai kaza kaza kaza a wani abun duk ba maganar manzala ta sallama duk ba hadisi bane zance ne kawai wasu na larabawa wasu na masu hikima kawai mutum zai kutso ya ce ai kamar yadda kaza kaza annabi sai ya ce kaza saboda wato gurbata irin ta duniya eh saboda gurbata irin ta duniya to wannan duka abu ne wanda kuma su laifin malamai ne maluma bari mu karasa jazakumullahu khair maluma waɗanda su suke cikin harkan aka ja su cikin yauwa na ba ta hambari wanda aka ja su cikin harkar aka ja su cikin gwamnati shikenan suna kallo wannan ya fito ya kwaba zance wannan ya fito ya kwaba zance wannan ya fito ya kwaba zance ba ruwansu me yasa musamman idan su wanda aka sa su su suka sa su aiki musu ake yaba da wannan to ba za ka ji ba za ka ji magana ba komai mutane malam ai hadisi ya zo ai hadisi ai hadisi ya zo kuma daga ciki su wannan masu da'awan koya hadisin da waye suna ɗaya daga cikin wanda suka daɗa wulaƙanta lamarin ilimi an bayyanta suka daɗa wulaƙanta lamarin ilimi da yadda ake girmama lamarin ba ka zo ba za a koya maka hadisi ba a makarantun zauri haka kawai ka zo a koya maka hadisi yawwa sai an bi mataki an bi fiƙihu ɗin nan a ce maka a bi ahalari a yi ashimawi a yi kaza a yi sai ka yi zurfi ka manyanta ka hankalta wannan hadisan ne aka rairayo ake biya maka su to sannan sai a shiga ilimin hadisi a zo a amma yanzu mutum bai iya gyara sallah in ta rikice mai ba sai a ce makarantar bukhari a darul kaza a darul hadis darul kaza darul kaza sai mutum ya matsale bukhari in ka ce mai nuna gunda ake yi da Allah nuna mana inda ake ba zai iya nuna ba amma an harɗe an sha kunu ana duba kuma ana fitowa wannan shi jin sai yake yi shi ma malami ne zuciyarsa tana gaya mai kaiwa barkaccen malami ne ka san daidai ka san ba daidai ba saboda haka da an yi magana zai ce ba kyau abu kaza haramun ne abu kaza kaza haka kawai wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi mas'alat tahlili da tahrimi sai Allah sai annabi sallallahu yasa imam maliku radiyallahu anhu a muwattasa sai ce dai ni ina kin haka ko ni ba ba na ganin zan zan yi kaza ba zai ce haram bane haka kawai saboda bai da nassi da yake da shi absa haramcin abin sai ce ni dai ina ganin ƙin hakan haka dai kaga ni nake gani bisa abin da Allah ya haska mu kuma shi mujtahidi ne da shi da al'ummar musulmi gaba daya sau da haka sai ya faɗi ra'ayin ka za ka yi riko da shi akan wannan shikenan kuma ka ga wani wanda ya fi wannan nasa shikenan ka je ka ka je ka bi ya ba ta an bayanta ya da aka zo aka dinga tsara manhaji irin wancan salon koyarwa da aka sani na magabata aka ruguza shi aka kawo wani wannan ɗin da aka kawo sai zama ya arhanta harkar ilimi kowa malami da kuwa kowa ya yadda a juyar da al'amari zuwa ahalinsa a cikin al'amari amma yanzu kowa shi ma malami zai yi magana yadda yake so zai yi abu yadda ransa yake so zai abu to ga yadda al'ummar ta zama kuma ga yadda al'amuran suka zama kuma ta su wanda suka zo suka canja manhajin suka canja salon abin yana damun su suna dawa suna ta dauraya eh suna ta kwaskwarima kuma kun riga kun kakkafarta wasu sun riga sun mutu ina kallon Aminu Daurawa dazu a bidiyo mai kallo yana magana cewa yadda Qur'ani ake girmama shi a da ba a miƙe kafa ma a takalla allon an jingina allan ba a yi sannan an wanke al'an yi rubutun an wanke allan sai a shashafe yawwa ya ce a sha ka ya ce ya ce a sha kuma a shashafe jiki ya ce a sha a shafa ya tuntsire da dariya su ma suka tuntsire da dariya ya ce a sha a shafa sau da haka ya ce suka zo suka ce duk shirka ne ce suka ce shan rubutu da shafa duk shirka ne ita amma kuma ya ai ba haka akwai rubutu na, na, na, na shirka akwai na haramci kuma akwai na, na, na wanda yake halal in an yana da kyau wanda yake na shirka wanda aka rubuta aljanu wanda yake na haram wai wanda aka rubuta munjaye ko dal aka saka sunan wasu mutane wannan na haram shi wa ƙarya yake an fahimta yauwa saɓani ne tsakanin malamai kan haka ya koma littafin malaminsu ibnu taimiya alfurqan baina auliya rahman wa auliya shaitan wanda aliyu naif albayis muhammad aliyu naif ashahudi haka nake tsammanin sunan ya koma yayi wata muƙaddima a cikin a wato littafin na alfurkan ya kawo magana sihiri da shi'waza da waye da waye da waye da sabanin malamai akan wannan zai gani yadda yadda al'amarin suka yi magana akan sabani ba kai tsaye za a fito a ce abu kaza haramun bane haka kawai saboda haka sai kuma wanda yake ya ce halal ne shine yanzu mutum ya rubuta qur'ani ya shaka ce mai yayi shirka ai wazai wannan abu ne mai kyau annabi sannan ko mutum ya ɗau ruwa ya tofa ƙwar'ani ya sha to wannan ya zo a sunna in ji shi ba nake gaya shi kuma a yi rubutun annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo daga gare shi ba amma abdullahi ɗan abbas ya zo daga gare shi ya ce in mai naƙuda tana naƙuda a rubuta mata aya kaza kaza a bata ta sha za ta haihu lafiya eh ta sha eh to ai su ne masu zafi mabiya su ne masu zafi za su dinga ingiza ka suna so su sauke ka daga kan abin da yake su dai ka gaya musu ka zagi suwa na kawai su mabiya in ka tara su a gaba suna maka iyu su ka zagi suwa na sannan su maka iyu amma ka ce yawwa ai ka bara amma ka zo ka yi karatu tsantsa to ba daɗi wannan amma rana a taɓo mutanen ai yau latta ta yi zafi to in ka ji an ce ta yi zafi to an zazzage wasu mutane to wannan su an fi santa amma a zo a yi karatu sirban akwai matsala ina fata an fahimta sau da aka duk abubuwa dama ita gaskiya ɗaya ce daga ƙinta sai ɓata amin mutarrif bin abdullahi ce kana iza a tan nasu malikan idan mutane suka zo imam maliku waƙafu a lababi sai su tsaya a ƙofarsa karajat ilayhim aljariya sai wata budurwa ta fito gare su fa taqulu lahum sai ta ce da su ya kula kuma sheku imam malik yana gaya muku cewa turidunal haditha karatu hadisi kuka zo ai riwayat al ahadith na riwayan hadiso sai annabi hadisa manzo da awil masaila ko karatun mas'aloli kuka zo yi na fiqh karatun hadisi kuka zo ko karatun fiqh ai riwayatul furu'i al fiqhiyya ma'ana riwayan rassa na fiqh fa in qalu al masail idan almajirai suka ce eh karatun fiqhu muka zo yi mas'aloli mai hukuncin kaza mai hukuncin kaza mai mas'ala kaza in sun ce wannan kharaja ilaihim sai kawai imam maliku ya fito kai tsaye ala hay'atihi kama huwa ala halati kayan da suke jikinsa da irin shigar da kawai sai ya fito wajen su wa in qalu al haditha in kuma suka ce a karatun hadisi muka zo dakhala muguta talahu fastasala sai shi da gurin wanka sai wanka aw tawadda'a wudu'an kamilan ko kuma ya alwala cikakkiyar alwala kama warada anhu min tariqin akhar kamar yadda yazo ta wata fuskar wa tadayyaba ya sa turare wa labisa wa labisa thiyaban jadidan ya daura tufafi sabo wa labisa wa sajahu sannan ya sanya hularsa wa kila wani kaula aka ce al-akhdar khassatan in karatun hadisi zai akwai hula da ya tana da koriya keɓantacciya wadda ta karatun hadisi wa ta'ammama ya ɗaura rawani wa wada ala ra'asihi rida'ahu sannan ya yafa mayafinsa bayan yayi rawanin kuma ya yafa mayabi an bayyanta wa tulqa lahu minassa azo a sa masa kujera kamar da table haka fa ya kharuju sai ya fito fa yajlisu alaiha ya zauna akai wa alaihi al-khushu' wato khushu'i ya tabbata gare shi wala yazalu yubakharu bil aud bil bil um bil udi ba za a guje ba ana turaren wuta ana tada turaren wuta in karatun hadisi ne a taya kuruga min hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam har sai ya idadda karatun hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam walam yakun yajlisu ala tilkal minassa ba a sa masa wannan table din haka kamar dai table zamu ce a yanzu ba a sa masa ita illa idza haddasa anin nabi sallallahu alaihi wasallam sai dai in hadisi zai amma duk shauran ulumun za a yi to ba ba a sawa faqila lahu fi zalika sai aka ce me yasa muke gani shauran karatu in zamu ba a sa wannan me nasa amma za a hadisi fa qala sai ce uhibbu an uazzima hadisa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace ina so in girmama hadisin manzon Allah ne sai wala uhaddisu bihi illa ala taharatin mutamakkinan ko ba zan zantar da hadisin manzara sai ina cikin tsarki kuma ina mai tabakkuni da haka shi yasa nake sa a samun wannan minassa din wa qala ibn abi uwais ibn abi uwais yace kana malikun imam malik ya kasance ya karau yana kin an yi haddisa bil hadisin nabawi fi dari yana kin ya zantar da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam a hanya aw huwa qa'imun ko yana tsaye aw musta'jilun ko in yana gaggawa baya so wa qala ya fada shi imam malik uhibbu an afhama haditha rasulullah ina so fahimta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alal wazi ai alal wazi kamil ai bisa fuska cikakkiya ban san ina garaje ban san ina tsaye kuma ban san ina tafi na bi so ya zama na tara hankali na guri guda dan in yi cikakkiyar fahimta lokacin da zan yi zantar da hadisin mazala zalazala wa aka dararu bin murrata an salaf radiyallahu anhu dararu dan murrata ya hakaito daga salaf Allah kara musu yadda annahum kanu yakrahuna an yuhaddithu ala ghairi wudu'i suna kin su zantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da alwala ba suna kin su zantar da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da alwala ba duk sanda za a yi suna so sai sun yi alwala sannan su faɗi hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ladabi kenan na bayin Allah mutanen kirki magabata yayin zantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma haka magabatan namu na kusa kusa haka aka same su akan wannan al'amari wajen girmama lamarin ilimi da girmama lamarin addini da ladabi shi yasa sai Allah ya sa albarka a cikin abu ba karatu wasu bayan Allah da ake faɗa ba karatun ne da yawa ba an fahimta albarka ce a ciki Allah ya sa na farko ana girmama ilimin ana yi ƙoƙarin aiki da ilimin sau da haka sai Allah ya sanya albarka a ciki yanzu kam fannoni na ilimi da ake da su yanzu sun fi na daɗin yawa haka to yadda kaga dai Abdullahi dan Mas'ud ya faɗi wata karama ta sa radiyallahu anhu yace yanzu muna wani zamani da gwanayen karatun kaɗan ne gwanayen Qur'ani kaɗan ne yace amma masu aiki da Qur'anin kuma suna da yawa yace to da sannu wani zamani zai zo gwanayen karatun kuma da yawa masu aiki da shi kuma kaɗan. An fahimta, haka sai na abu ɗan masu da faɗa, na ga in ban kuskuren wato azuri ba, Imam Malik ya kashi cikin waɗa maganan nan ta ta sai na abu ɗan masu. Kaga magana ce aka yi ta shekara dubu da ɗari hudu da suka wuce. Amma gata a waƙi. To yadda kaga haka haka iliman bayan ma. An fahimta. juzur ɗin ilman ga sunan su ake karɓa amma yadda wato juzur tushensu kenan ko tushen ilimin ga shi shi ake karɓa daga magabata sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'ina da al'amuran suka gangaro sai zama na an samu rassa na ilman ilimin kaza ilimin kaza ilimin kaza ilimin kaza kullum ga sunan ilimoman ga sunan da yawa ƙara bayyana suke kuma ƙara gogewa ake a gwanance a ilman amma kuma ya wato yayin da ladabin irin wancan aka rasa shi kuma irin aiki da karatun irin wancan ɗin shi ma yi ƙaranci sai ga wanda Allah ya so to shine al'amura suka zamo a yanda suke ɗinnan a yanzu an fahimta ba don haka ba babu yadda za a yi wato mu canja zuwa halin da muke ciki a yanzu eh saboda me Allah inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Allah baya canja su mutane ni'imar da suke ciki sai sun canja abin da yake gare su suma da kansu to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya canja eh amma in ba su canja ba Allah ba zai canja musu ba eh da haka to duka abubuwan da suke faruwa wato natija ne na hakan za ka samu mutum ya yi karatun da yawa amma kuma rikakke ne wajen son zuciya da binta da aja karatu gefe guda da sa son zuciya an fahimta wannan ba ina muku maganar wata ɗa'ifa ta wasu mutane ba a'a wannan a ko'ina an fahimta ba ina nuna wace ko wasu kungiya ko wani guri ko ko ina gaba daya mm mm haka yake gaskiya ne gaskiya ne ijlalan liqur'anil karim ko ijlalan da hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda girmama qur'ani da makaranta qur'ani saboda girmama hadisi da makaranta hadisi sai a tsara takalmin abun sai yana su ko ba karatun ake ba malamin da yake karantar da karatun yana zaune da dadduma da sarwinsa to in aka zo sai a sai a tuɓe sai a gaishe shi sai a wuce saboda wannan shine mai karanta qur'ani mai karantar da shi ko wannan shine mai karanta hadisi na manzo da mai karantar da shi ba shi ake girmama ba abinda Allah ya bashi ake girmama kaga girmama wa kake kenan Allah to sai albani yazo yace idan kai kuna karatu kai malami aka sa maka kujera su ɗaliban suna ƙasa duk kun kafirta sai dai duk kana kujera su ma duk suna suna kujera sadaka a miƙe kuma kuma tsara da ake muku a halin sunna a ‘yan agaji da suke tsara muku bid'a ne kafirci ne ku dena ba ‘yan agaji suna tsara musu ba ko suna da ‘yan agaji an zo a tsara musu ya ce to a dena wannan bid'a ne kafirci ne kuma ahlus sunna kuna yin bid'a kuna kafirci sannan kuma ku zo ku zauna akan kujera su kuma ɗalibai suna ƙasa wannan shi ma kafirci ne kaza kaza don haka duk ku ku yadda yake kujera kuma duk ku zauna a kan kujera na ba ta ambayin to na hasi imam malik duk ya kafirta a wannan katobarar tasa an rasu dai Allah ya sa ya janye ya janye ba tawakka kun ya rasu an bayyanta yawwa idan ba haka ba kam an yi tabargaza wannan an kafirta al'ummar musulunci da yawa har da manyan malamai gashi yanzu an ce mana imam malik in zai karantar da hadisi ana sa masa minasta ko to kaga ka kafirta shi ma an bayyanta kaga yanzu in ya tsare ka gaban Allah ran Imam Maliku kawai ya tsare ka ya zaka yi an bayyanta yau wato tashaddud kenan a addini tsanantawa da kaiwa bawa dole sai an dawo ɗaya ne tsari na boko ko da suka zo ai suka yaki abin makarantun boko malami na kujera ɗalibi na kujera ko karatu da takalmi da takalmin ku a ƙafa ku malami da takalminsa a ƙafa a zo a koya muku hadisi a koya muku duk wancan tsari aka bari an bayanta yawwa da aka bar wannan tsari duka sai al'amuran suka zama yanda suke an saki hanya Allah an bayanta sau da haka duk sanda aka ce za a bar gaskiya ana sana kuma an san gaskiya ce abu son zuciya sai ba za a ga al'amura ba an bayanta e dole ne abin da yake na gaskiya a haɗu a tabbatar da abin da yake na gaskiya a bi kuma gaskiya amma kiri-kiri sai a tashi ga ta gaskiya ce kaga mutum ya harɗe kowa ya bi in kuma rigima ake yin ta je gunsa in Allah da abin da yace a yi shikenan za a ce malam an barta shikenan tunda ka sa baki an bar to ka gani an bari ya bar maganar ya kashe ta an fahimta ta mutu to duk abin da ya jawo duk daga baya sai aka zo duk su da nasara din wanda suka zo da waye duk suka sassauke mutane daga kan wannan tsarin da aka sauka shikenan duk sai al'amuran suka zama yadda ake yanzu kuma sai sai abin ya zama sannan su malaman da za su tsaya kan gaskiya su rike gaskiya su nuna mutane gaskiya sai ya zamo son zuciyarsu ne a ransu an fahimta wani burinsa ya shahara ya danne kowa burinsa ya samu kuɗi ya samu ɗaukaka ya samu mabiya to in kuɗi ake nema kan ba a wannan layin ake neman kuɗi ba an fahimta yauwa ka je ka tafi kasuwa a can ne wajen neman kuɗi kasuwan da ya ka fita ka je kai kodago an fahimta amma wannan layin kulla as'alukum alaihi ajran haka ake cewa in ajriya illa ala Allah haka annabawa suke faɗa abinda muke muku na ida ake ba ma tambayar ku lada Allah ne zai biya mu an fahimta to to to duka sai zamana an shigo da huzuzun nafs rabbai na zuciya to da haka sai al'amuran suka zama yadda suke din masu faɗan kullum ana faɗa faɗa amma kuma aikin yana karanci kullum ana faɗa kullum ana faɗa amma aiki da abin da ake faɗa din yana karanci an fahimta to dole ne al'amarin dai gashi nan yadda Allah ya tsara din haka za a yi tabaraka wa ta'ala da alamu ne na ƙarshen duniya eh babu yadda za a yi amma dai ilimi yanzu ya bunƙasa yawo ilimi ya bunƙasa ilimi ya kai yadda ya kai a yanzu amma kuma ɓangaren aiki nan ne yawo sai mu'amala ta haɗa ka da mutum sai kaga kuma saɓanin ilimin kuma an fahimta gaskiya da haƙuri haƙuri da juriya ya kaga mutum cikakken mara haƙuri ne ba ba ba juriya ba haƙuri ba kuma shi kuma yana karanta babu saburi a yi haƙuri a yi yafiya a kau da kai a yi wane a yi wane shi kuma sai ta haɗo ka da shi sai ka ga shi kuma rikakken mafaɗaci ne mara kau da kai mara abu to kaga ko yaushe kai kuma za ka zo ga karatun yafiya an fahimta nan nan baya baya wani wani wani da aka yi shi sai sai ya ce in aka yi min kuka haƙura wallahi tallahi ku kuka ji kaza kaza kaza ba zan duk wanda ya taɓa ni sai ne mai kaza a- a- a ji- akwai jaran ilimi ba sai na yaga sai na yi kata-kata da sai na yi wane a gurin karatu to yanzu wannan almajiran ka sa yi husuma su ka- a kata gunka ka ce ɗaya ya yi haƙuri bayan kai ma gashi kana yi da ƴan uwanka ka ce ba wanda zai taɓa kai kara- sai kara gargaje shi sai kai wane ne sai kai wane ne a kujerar karantar da ilimi da tarbiyya to ka gani to Allah ya gyara mana to malam bayan wannan karatun sai kuma zai yi karatu akan ma'anonin as-salatul ibrahimiyya salatul ibrahim as-salatul ibrahimiyya ma'anoninta meye ma'anoninta ba ya gama yadda salaf suke kan ambaci sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma sai zai tafi kan ma'anonin as-salatu al-ibrahimiyya wanda shine ah, halka ta 40 da uku karatun mu na gaba kenan insha Allah tabaaraka wa ta'ala walhamdulillah was-salatu wassalamu ala rasulillah amin amin